إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durin a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angola karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 19 ga wata na al-muharram hijira shekara 1444 wanda ya dace da 17 ga watan 8 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 102 cikin littafin wata ta imam malik rahimahullah za mu tashi bayani na الوقوف بعرفة والمزدلفة maganar tsayuwar arfa kuma da maganar kwana ko sabka a muzdalifa kan wannan sha Allah za mu fara bayanin darasi na 102 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفع عن باطن عرفة والمختلفة كلها موقف وارتفع عن باطن محسن abin da yake wannan ruwaya cewa imam maliki cewa labari ya same shi da cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce arfa dukkanta mawqif ne mana duka hilin arfa inda aka sa hudu da arfa na arfa tana da iyaka inda aka iyakance ta wanda ba ne sananne ba tana da ya zo ma tana nabi ibrahim alaihissalam aka samu iyaka ta arfa da mina da duka musulma ba manzala ba ya zo ya yi wurin ko tsara wurin wuri ne sananne da iyaka shi da komi da alamu to nan kenan duk abin da ake cewa hilin arfa ta kulluwa mawqif duka inda yake da sunan arfa duka wurin tsayawa ne kenan din da ka tsaya wata ruwaya ta tabbata yace wa qamtu hunna wa kulluha ni na tsaya ana nan inda ya tsaya kasan dutse ne ba saman dutse ne da mutane suke hawa ake wahala wajen hawa shi ne hau saman dutsen ba to a inda ya tsaya ma dan ka wani ya ce ai dole a yi ta kokowa ko gwagwarmaya ya mutum ya tsaya a wannan wurin da ya tsaya ya wannan bayanin cewa arfa dukkan da ni na tsaya a nan matsayiwa ce amma duka arfa ko ina inda ka tsaya ka tsaya arfa ka sami kanka arfa kai ba dole bane ba sai ka zo wannan wurin da shi ya tsaya ba da zama magana don ba magana dusu ba bita da magana hawa sama ba ka ita kurin da ya yi abu ne daban wanda ba shi da wani asali ko tushe wani muhimmanci ya kawo saman dusu kenan su ya ce wartafi'u an faɗin orana orana kwari ne tsakanin arfa da musdalifa kuma zana ya tsaya a nan da lokacin warfa ya taso ya shigo wurin arfa kenan wannan iyakin kenan sabar wannan wurin gab da arfa ne kenan ku huto daga wannan kwarin na orana ku huto ku taso daga cikin kwarin kenan ku hayo sama filin arfa والمزدلفة كلها موقف إتما مزدلفة دكا ورن دا أكي تا مزدلفة إيا كتا إتما دي إن دا كسبكا ورن إيواني ba ya kaje ba wani dutse kusa ko kaza dutse a tuwa suna kuma sai da wani dutse a wurin ko mashahar haram babu dai wani wuri ka'ida da aka ce sai an tsaya a nan a yi muzdalifa yadda yake arfa din da ka tsaya arfa ce ita ma muzdalifa din da ka sauka muzdalifa ce ya ce amma wartafi'u an batar muhassir amma ku taso ma'ana ku bar batar muhassir batar muhassir wuri ne tsakanin mina da muzdalifa kenan a huto daga nan a tsabka a muzdalifa shi ne ma'ana abin da yake musu kira kenan kenan a nan iya ji hankalin su kenan a shigo hilin in a shigo hilin to duka batar muhassir shi ne da ake ba da hikaya ko labarin cewa a nan aka hallakar da ashabul fil shugaban anan aka saka masa da azaba shi da wannan wurin wurin sanan ba ta muhassar kenan hutu dan bike bai cikin ilmin mustalifa magana kenan to bayan wannan ruwaya za mu je da kaman a ƙa'ida ta hadisi hadisi ne muƙatta da babu a gadi ba malaka yace kun balaga wanda bai da amma akwai hanyoyi a ta cikin sai musulun akwai ruwa daga jabir hadisi ne musulun tabbas annabi ya wani magana sallallahu alaihi wasallam na cewa arfa dukanta wurin tsayawa ne haka muzdalifa duka wurin tsayawa ne babu wuri da aka ayyana sai a nan ne ta yi ko fatala kaza duk da yi وحدثني يحيى أو حدثني عن مالك حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بدن عرنا وأن المزدلفة كلها موقف إلا بدن محسر نعم عبد الله بن زبير كي ومن الشيشام شام بن عمر كي جاء عبد الله بن عمر yana cewa iya sanar da mutane ka'idar wannan wurin ko matsayin wannan wurin ta ce ilamu ku san da cewa wa an na arfata kullum magi arfa ko ina wa wurin tsayawa ne na yana jan hankalin su kenan kansu da shagaltu da wuri kaza ko mu'ayyani wuri kaza arfa dukkan ta mawqif ne wa bana batan urana ni yasa batan batan yasa arfa ko ana ko arfa yasa nawa amma bunda ke dai ba arfa bane ba yace wa annal muzdalifata kulluha mawqif ita ma muzdalifa dukkan ta wurin tsayawa ne bana batan batan muhasana wurin za ce hanya ce dan kwari ne a gab tsakanin nan da muzdalifa banda nan ke dole ka taso ka hayo sama kenan nan iyaka ta ke da shi da abin da ya gabata mashi ruwaya nan ma dai shi ne maganar ta zo hadisin zan ce mawqufa nan na Abdullah bin Zubair sai menene ne ke cewa karkashin wannan ruwaya qala malikun qala qala Allah tabaaraka wa ta'ala falara fasana ya kawo na hashashin ma'alumatu na magana haji watanni ne sanannu to wani fatafinan haji wanda ya ne aikin hada a cikinsu falara fasa wala fusuka wala dalifin haji wannan kalma imam malik sai fasararta ta da su a cikin alkur'ani wanda allah ce wanda ya ne aikin hada a cikin watannin haji to falara fasa min fana na fasa mai wala ku so kula da dalil hajji wannan kalmomi guda uku ne imam malik rahimahullah zai fassara su qal farrafasu isabatu nisa wallahu a'lam eh yace arrafas kalmar ma'ana da ta arrafasa ma'ana mu'amala da ko kwanciya da mata kina wanda yake cikin aikin haji bai mu'amala da duk suna ka arrafas cikin tafsirin ta akwai duk abin da yake kai ga jima'i hira ce ta sha'awa duk abin da ya shayi dai su ta dai jigo abin da abin da yake muje ma jima'i sai imam malik ya fasara a rafasa ma'ana zuwa wajen iyalai ba a cikin aikin haji ba a zuwa wajen iyalai amma ce kullu wallahi amma Allah shine mai sani kaga da kenan fasara ce ta kan abin da yake shine dai yace wallahi a'lam kuma ya kawo hujjoji wanda ya dogara da su yi wannan magana da ya ce da ya fasara an rafasa da magana sabatun nisa ya ce ƙalar lahu tabaraka wa ta'ala ko hila lakum min al-kitab rafasa da nisa'i kaga madogara ki Allah subhanahu wa ta'ala Allah yayi magana akan magana mas'al hajji ce Allah mai girma da buwa yana cewa an halatta muku a daren azumi arrafa shi da nisa'ikum ku je sada a murku a cikin dare daga rana ta hawa da an kwanta na tashi ba magana saduwa da iyalai wani aya ta halitta kenan magana an halitta da kuma da siyam a rashin da zana sa'i kuma halitta mu a daren azumi kwanciya da mata sunan imam malik ya fasara wata aya da aya qur'ani da qur'ani ya fasara ya ka wannan tafsiri na arrafa da wannan ayata da qur'ani kenan haka damar suke to suke na fasara mana kalmar ta'arrufas kenan ba magana wanda yake cikin aikin haji ba magana saduwa da mace an hana tunan ai ce kuma ya ce wal fusuq ya ce da fusuq me ake yi al fusuq ya ce azabu lil ansab yanka yankawa gumaka yanka dabba dan gunki shi ma sai ce wallahu a'lam Allah shine mai sani amma ga madabar imam malik yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala aw fisqan uhilla li ghayri Allah ya hujja cikin an'am da Allah bigima ruwa yake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'ami da'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs ko aw fisqan aw fisqan li ghayri Allah manzura garba yi mula'adin zuwa kashi ne kana la kafur rahim kenan wannan ya imam ya fasa da wannan aya da Allah ke magana cewa wallahi ajri fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'ati ta'am ga ya musu la ajri fi ma uhiya ilayya muharraman don samu ba a cikin abin da ake man wahayi don samu ba wani abu wanda yake haramu ne ala ta'am da ta'am da abincin da ake ci to nan wannan aya tana magana a wannan aya ce maki sura ce makiya tana magana ne kan mas'ala abin da manzo Allah ya isko na sa'iba ko bahira ko abin da wanda ke dan sun take dabbobi suka haramta na jahiliya da abincin dabbobi suka haramta a san kwalle cikin ana mana bayani ya zo akan ture wannan duk abin da aka kirkira na haramta wannan halitta wannan sun abu da yawa suka kira na jahiliya ba bai alaka da addini to shine a wancan annabi ya wannan magana a wancan zamanin da akwai ma'ida mai kawo na da mun da wannan kan sunna ta kasa da aka haramta don wasu a cikin magabata kun suka wannan aya suke ture duk haramta na wannan ba wannan ba gudu da ta san abdullahi bin abbas ya yi karin wasu abu ya karamta da ƙashin wannan aya duk da abin sanan ne abu da ya gabata an san an samu wuta kan magana wannan aya ce sura ce makkiya tana magana a makka kenan abin da zan ma'ida a madina da sauran hadisi suka zo suka haramta saba dai dole mu haramta abin da sunna ta haramta ko kuma an haramta daga baya amma na farko lamari ne annabi ce ni bin samu wani abu da aka ce mun haramu ne ba ala tsarin ya ta'amu akan duk wani abu da ake ci ya ce la yakunu mai takan sai musulmi a wata man masafuhan ko jini mai zuba nan kawo masafuhan iyaka ya ɗauki mana akwai shi wadda aka ce audaman jini akwai matsalar mai cikin rayuwa yau wajen ɓangaren nama za ka mutum ya zo iya dawa nama jini a sama ko jini jini a jikin nama ana yanka nama ga jiki jini a jikin shi ya wannan jini shi ma ramun na jini ne to wannan ce rayuwar magabata annabi yara sabbin sun ci abinci kuma cewa dama aya tana magana haramta jini mai kaɗauwa ke jini da yake zubowa daga cikin dabba shi ne haramun banda jini jikin jijiyoyi jini jikin jijiyoyin dabba nan tsakanin nama da nama wannan shi daga suna dafa abinci jini iya yawo a saman tukunya wasu su gamsu sahabbai ka kenan dama kuma za a yi za a yi rabu ta daban masu kuma kenan don kafa wancan jini na jikin tsoga jikin nama ba haram ba ne ba zaman masu kuma ka yi magana jini ke cikin tsoka cikin nama cikin kashi ko da ka gan shi wannan ba matsala safe suna dahuwa ko na iya bayyana a sama ba wani matsala da ta kawo a ci haramu ne kuma shi ma Allah ce da mamman tsuwa to ya ci alamar shinzirin ko nama alade alade alade ya sa alade ya ce ino wani kazamta ce to ya ce awon fisikal wanda da gerar lafi ko dabbar da aka kama sunan wani Allah ka yanka shi ne mafi imam malik kenan ya kawo wani ayat ta hujja da ya fasara wal fusuq da Allah hana maganar cewa yanka dabba dan wani Allah shi imam malik haka ya fasara kina ya rike abin akan yanka dabba cikin magana suna ga cewa a gaskiyar magana abin ya yi iya da kwadi wanda cewa ibn wahab daga ibn umar ya ce fusuq al ma'asi kullu duka ma duka saban Allah ya ce tukuru kamar da bin umar ya fasar haka nan cewa fusukin ya lokacin dukkan laifi balle a cikin makka daga nan wannan iya daga ciki ne ba mu hujja shi balle yin ne amma da abin da ke kunshi ba da maganar yankan dabba kadai dukkan fasikanci dukkan abin da shi saban Allah a haram sai zima malaka ne ya fasara mana arrafas cewa jima'i ne kenan mutum daga cikin ne ake haji ba da balagon haji ba lakin wani magana haji alhaji bai kaza alhaji bai kaza alhaji a lokacin da yake cikin harami lokacin da ya talbiya ta haji ko umara shi ake magana alhaji amma lokacin da ya warware bai sunan alhaji sunan alhaji ya kama ka lokacin da kake cikin aikin harami lokacin da kake cikin ni ake niyya shi ta mu alhaji mu anan alhaji kaman karramawa ce mu an ya zamanto a ta wani kamar sunan da mana girmamawa masu a can kace alhaji kaman ka ka wata bulakanci ne ma kace bako ne da wani mahaifi ya maka magana ce mai alhaji balle wannan takarun wannan suke sun zama yan gari sai ta kaman kamar yana sai ce mata alhaji kayan mara da shi ba da abin da zo su alhaji bako ne ko rubuta ce da alhaji idan ce mai alhaji kuma kare na ki haka sai da kika wannan ɗan nan ne amma a yawancin ne idan ce alhaji ba sai da maka magana kenan alhaji kurum wanda yake cikin aikin haji wanda ya bakunci maka ya ba ce bako kuma ce ba bako haka suke bakon maka ba bakon haji to kenan kenan haka yi muka kuma magana alhaji mulki alhaji an hana shi kaza bai kaza bai kaza lokacin da yake cikin harami na aikin haji ko umara to wannan magana zuma wake ya fasara mana rafas da alfusuk wal jidal fil hajj me jidal a cikin haji da aka kawo magana aka hana ta Allah ce dole shi ake aikin haji wani shi ake haji ba ba rafas ba ba jidal me aljidal yace anna quraishan kanat taqif inda al-mash'al al-haram bil muzdalifa bi qazah wa kanat al-arab wa ghayruhum yaqifuna bi arafa fa kanu yatijadalun yaqulu haula la na'asab yaqulu haula la na'asab abin da ya kawo ambatal mun aljidal aka hana cewa qurayshawa asali kai mun san sai su don kasan kware canjin addini da shirka da bid'a ta shigo musu aikin haji amma sha bayani yan uwa aikin haji ba manzo Allah bai kawo shi da sallama ya zo ya maida shi akan asakin yanda Ibrahim akan shi dora shi dama to aikin haji da awon aikin haji maganar mina muzdalifa arba da abu amma zalla bai zo hara aikin haji da arba da wai muzdalifa ya kawata dama akwai tun annabi Ibrahim sallallahu to sun zo sun soko da wasu ababe na bidiyoyi da shirka a ciki daga cikin abin da suka kirkira me ya ce kware shawa kan ta kifa tana su in suka zo an aka zo mina suna zama mina to in za a wuce arfa su suna tsaya wajen mashan haram a muzdalifa no ana ta dutsen kasa dutsen sananne a a a muzdalifa to a nan suke tsaya su mashan haram nan sai su ma'ana kenan busu kucewa arfa idan an taso rai kenan aka ce an ta saurin tara ga wata arfa bayan kwanan mina in za a wuce ai ana tsallaka muzdalifa a tayi arfa ta ko aka wani arfa a dawo muzdalifa a kwana ta ko a zo mina ko to su in suka taso daga mina ba su wuta daga muzdalifa sai su tsaya na mashan haram ƙurishawa a cikin laraba sauran laraba wuce suke su wuce suke me ka haka asalin abu annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim alaihi salam ce yake zuwa su wani abu ne suka sa a kansu ta bida sabuwa cewa ai kore shawo a halin haramin wanda yake cikin harami yaushe kun san ai harama ba cikin harami harama ba cikin harami harama tana wajen harami ba cikin harami makka ba cikin harami makka tana wajen harama kai harama ba cikin harami makka kan harami yana hudud to sai suke ga cewa abin da kira musu na addinin sabo cewa dan harami ba zai huta ba daga harami yake wani wuri daban wajen wajen harami na kenan su suna nan a cikin muzdalifa a cikin harami na akwai ruwa bukar kuma sun ta tabbata jubair na mutum kice tun a jahiliya tun a rashin aje ya ga muhammad ya ga muhammad a ran arfa suna zuwa aikin haji sai ga manzon allah muhammad arfa ta haji humus wannan hada humus wannan bukar shi ne aka zo nan ta zo take mamaki ya ga muhammad ya zo nan wurin ta a lokacin jahiliya ma manzon allah bai tsayawa nan huje yake ta ta arfa amma su ɗan ganin su kure shi ba su tsayawa ba su ba su zuwa arfa a nan suka tsaya a mutum ba su ta amma ce ya ga manzon Allah a lokacin jahiliya a arfa take mamaki wannan ba kure shi ne kashi nan ba kure shi ba kure shi ba nan da mu shi ya kan addini Ibrahim da mun ya kan addini Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kenan wannan a wannan abin da kirkira mai ƙurashawa na maganar ba a wuta daga cikin harami ita ta same su to shi ne ya aka rabu ake gardama ganin to shi ne yake cewa malaka yake cewa fakaru ita ta dalilin suna jayayya tsakanin masu masu tsayawa a muzdalifa da masu wuta hilin arfa ra'arfa ya kula haula na hannu aso kun sa ta amu kai daidai saboda masu wasu mana wasu ce ai mu muka ba abin da Ibrahim yayi haka Ibrahim yayi masu mutuwa kenan masu tsaye arafa mu muka yi daidai su su ce a ya za dan harami wuta mu muka yi zama daidai mun girma harami ake dai gardama ta ra'ayi amma wancan sun zama kan daidai da annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaye arafa su kuma wani ra'ayin su ne aka so ko musu babu nasu kai ra'ayin kuma shi bai cikin nasu yace wannan gardama mamalka ce ita ce asalin magana ta da aka ce walaulaci dalilin babu jayayya to duk da wannan shi imam malik nan ma ya keɓance abin kan wannan amma iya ɗaukar dukkan abin da ka hayaniya kurin a kaurace mushi ya ce ƙulu haula na an aso kun sace mu muka daidai wa ƙulu haula na an aso kun sace mu muka daidai fa qala allah tabaraka wa ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna masakan hum nasiku falal falal falal nazi'annaka fil amal wa du ila rabbika innaka ala ala hudan mustaqim ya ce allah mai girma da buwaya ya hau da cikin ƙorani ya ce wale kulli umatin ja'anna man su kan humna su ku kowace al'umma mun sanya mata irin nau'in ibadar da za ta yi kai annabi ne ga abin da ka tsawa kan shi ta haka falar na zai naka al'amma ka su yi jayayya da kai kan wani al'amari na maganin huta daga musdalifa a ta yi arfa me yau kana lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ai haji guda yi hadda aka zo haji an hoto daga mina shawa suna kallon manzon Allah ya tsayawa zai irin tasu ko hujja zai dan Allah a rashin ake bi suna kallon ko suka ya hukunya huci ya huce muzdalifa ya tsayawa a wani abu ne sabo a wajen shawa. suna ai mun muta kan kai Muhammad kan ya zo na sabo da mu mu san shi ba ba ko ne shi ne wuta ko sai da damu shi damu shi tsayawa to azin aji kallon shi aji kallon ake koyi da shi ya zai yi shi za ka gano ma amma can da ma a ruwa jawar fito ka bukhari muslim can da ma ya wuta a can ka tsayawa bai tsaya ba anan a suke da ta dama to amma yanzu a shi kallo shi ake koyi da shi suna tsammanin ba kure shi ne annabi su shi suke bi shi ma zai tsaya a arafa a muzdalifa sauran jama'a su wuce arafa sai suka ya zo ya kiyata ya wuce to wannan sabuwa ce kusan kan wannan kai annabi da kenan a haka aka shar'an ta kenan kanka yi jayayya ko gardama da masu ganin cin ninkin yayi haka Allah ya dora maka wannan ibada ta ta daga ga armaki sai Imam Malik ya kawo wannan aya kenan kan dalilin wannan maganar jayayya kan wannan a tawadu ila rabbik kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim tabbas kana kan shari'a mai tsaka hanya mai tsaka fa hadal jidal fi ma nara wallahu a'lam malaki malaki ce wannan ita ce jayayyar da Allah ya ce wala ta da haji babu jayayya yace irin wannan jayayya ce Allah yake magana amma ce Allah wa ta Allah shine mafi sani yau kullum wannan iya karantar da mu gaskiyar magana asalin malikiya ta Imam Malik daban ne da abu da yawa da ake dangana malikiya ko ra'ayin malikawa yan karshe duk abin da zai yi duk ta shiga duk abin da zai kama hukunci kaza ya kawo ka wata madogara da yake a kanta da ce kaza ga dalilin shi ko ka ture ko ka bi ko ka bata wani shi dai ga shi ba kuma take ba kurin ayi kaza ayi kaza ayi kaza haka kurin doka wanda kuma shi ke da sauƙi fikihun magabata duka wani maza gaba daya duka su mafi yawan su haka suke cewa dan haka ce kaza haram ne mai dalili da an san malika bai haramtawa abu wani bai haramtawa abin da bai haramta shafi bai haramtawa duka haramci daga Allah kuma gare shi karawa wa'annan suna bayanin nasi ne in maka to da suka ce kaza haram ne ko kaza halaka ne suna ƙoƙarin kama ga madogarin in ma wata aya ko hadisi ko wata fasara ta wani makawanci yanzu mai ganin littafi babban littafi amma babu aya babu hadisi kurin haramta da halittawa ne dole kenan kaga an ba mai kware wanda yake da fadin ilimi wajen bincika wani ma abin ya kai numa an wake man gaba da fikin aure waka ce kurin an wake shi gaba daya kaga wannan ya karin almajiri ya karin karamar da yaba ba duk abin da ake ce zan ko zan mu'akkad abu ne mai wahala ga wanda yake ba an ba babban malami gaskiya magana to haka duka da nuna da kansu ko an nuna da kansu wannan haka suke da abin su kawo a nan in sallah ce in an ga an aure ce aka ce kaza in sun kama ga dalili kaza ga dalili haka suka ta musu har yayi sauki yayi kuma samun gaskiya madogara balle ga almajiri ya mashi malami ya san dansan gaba da to nan da yake na imam malik da ya kai maka wannan tafsiri da ya maka sai ce wannan abin da wannan jayayya da take ake magana tsakanin masu wucewa muzdalifa da masu tsayawa da masu tsayawa a cikin muzdalifa kan wannan jayayya ce Allah ke magana a cikin abin da muke tsammani abin da muke ƙara amma ce Allah shi ne mai sanin daidai ita wa qad sami'tu zalika min ahli al-ilm kuma yace kuma wannan magana da nayi na ji ta daga malamai kana malaman su su tafsir wannan arrafas da fusuq da jidal da karshen hari bar tafsirin da shi ma ya ji shi ne a wajen magabata ba kuma ka yanka wani wallahu alam da mu ciki yanzu dai almuhim wurin magana ta kamar san da yanzu matsayin arafa da tsawon tsayawa ne mutu da kamar tsayawa ne kuma maganar cewa asalin al'ada ce ta kawo a ƙwarishawa tsayawa a muzdalifa a nasir shari'a asalin aikin haji arafa kowa ke tsayawa ba wani tafsirin da aka tafi lara fasa babu ana alaƙa da mata babu saduwa da mata wala fusuka babu jari babu fasikanci fasikanci na ma daga fasara shi da yanka dabba wadda mana ba dan Allah ba akan wani gumaka duk da mun bayani maka a cikin tafsir Abdullah bin Umar ya ga dukkan ma'asi duk saban Allah da yake duk da asan nau'in saban Allah kuma da magana jayayya duka jayayya ba ta ce ba sai magana ko ce ma amma babbai wannan ita ce babbai akan abin da ake magana a tafsir Imam Malik rahimahullah sai wuqufur rajul wuqufur rajul huwa ghayr tahim wuqufu ala dabati nan maganar tsayuwar mutum na ma'ana ya tsaya tsayawar arfa babu arwalla tsayuwa a hilin arfa babu arwalla kuma da tsayuwa a kan dabbarka ko mu ce ka zauna a cikin motar ba ya kasar ko kasa ba ka zauna yankalgal a cikin kasa ko kan dutse na arfa ai kaga dai saman raƙumi ba saman ƙasa bane ba haka saman dabba saman mu cikin mota ba saman ƙasa bane ba kinan babu zai ga maka shin sharadi ne ya yi kasa ko saman dutsen ko saman ƙasa ka tsaya shi zai maka wani magana su'ila malikun hal yakifu ar-rajulu bi arfa aw bi muzdalifa aw yarmi al-jimar aw yas'a bayna as-safa wal marwa wa ghayr ta'in faqala كل أمر كل أمر تصنعه الحيض من أمر الحج فالرجل يصنعه وغير طيب ثم لا يكون عليه شيء في ذلك ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طيب ولا ينبغي له أن يتعمر ذلك abin da yake wannan babin imam da kai matsayin tsayawa a rufe babu arwalla babu tsarki ko tsayawa kan dabba ya ce an yake cewa su ila maliku an wa malik tambaya hal yake fa rajul bi arafa aw bi muzdalifa shin mutum zai tsaya ce namiji kuma zai zai tsaya a arafa ko muzdalifa aw yarmi jamar ko zai iya jiwa aw yas'a baina safa wal marwa ko zai iya sa'ayin safa da marwa ko gar tahir ma'ana tsayuwa arafa zama muzdalifa jiwa da sa'ayi safar marwa shin wannan abin dole ne sai da arwalla magana sai da tsarki sai aka malaka tambaya hukumcin wannan abin iya ka da arwalla kusa da kana kana sa'ayi ta arwalla kai daya ko biyu ko san ko sa'ayi kai ta arwalla ya zaka iya ka je lan babu ruwan arwalla ya zaka dan Allah bai da bane da wakati ko jiwon ka shiga wani karo jiwa ruwa ta kwasan da arwalla akwai da tana arwalla ko lokaci tana arwalla arwalla to a wannan halin za a iya yin su wannan abu ba babu tsarki haka aka wa malik tambaya faqal rahimahullah sai malik ya ba da amsa wannan tambaya ya ce kullu amarin ta sanu da hajji mani amarin hajji dukkan abin da mai haila za ta yi a cikin al'amarin hajji duk abin da mahaila tana damar da shi ta faru julu ya sanu kuma kanta namiji zai iya yin wannan abin ko da ba shi da alwala me ya malaka fi ishara iya ishara ga wanda suka samu masa'ala asalin masa'ala sananna ce ruwayoyi ga sanan duka da yi buhari duka da wani asar sunan haka buhari muslim cewa na sallallahu sallam lokacin da suka zo aikin haji sun zo makka sai ya samu aisha radiyallahu anha tana kuka kukan mai kike sai ya lura da cewa jinin haila ya sami ya ce anufisti sun sami jinin haila ne ta ce na'a ya ce ai wannan wani abin allah ya ɗora ma iyan hawa فسنة كل ما يفعل حج قال ألا لا تؤذي بالبيت سنة كل ما يفعل حج كي دكر إيش متى كي دكر أبن الحج كي بتوجي قومي با دك أبن أكي أكي حج ذاك كرم أبن توجي متى كي توافي نا كعبة wannan ruwa ce tafatata sannan na kowa san magana ba wani jayayya kanta sai imam malik ya dauka magana duk abin da mai haila za ta yi a cikin aikin haji to namiji zai babu a roda kan hunce mai malik kenan kan wacce matsala ce ka ishara kenan wannan an san kenan tun da ce ta komi annabi ke bance koyi ban dawafi kenan duk wani abin bai ce kenan za ta haka aisha kuma ta yi aisha aka zo da ita aka huto da ita mina aka huce arfa da ita aka yi da ita aka dawo muzdalifa da ita aka zo mina ta yi jiwa ta yi komi tukwan daga baya bayan tsarki ya zai tawafi wannan kenan shi ne hujjar imam malik kenan tun da mai haila ta yi kai ma kana iya yi babu arwata tunan mai masalar sa'ayi sa'ayi wani abu ne wanda shi an san ba a yin sa'ayi sai bayan tawafi to dan an ce ana iya sa'ayi babu arwala za ka zo kai tawafi ka je babu arwala kaga nan ba a magana tawafi abu ne a kibalce shi tawafi abu ne sananne ba a tawafi sai da tsarki sai abu ne sabanin kan arwala akan shi da suka ce kenan dai a takaice ne magana shi tawafi iyayewa da arwala kai tawafi ka kare taro ne me yake bayan tawafi za a yi ko a umara ko ajin haji to kan zuke na na mu doka idan mutum iya cikin sa'ayi ba matsalar komi da a rata wuri ka ci gaba da sa'ayi ko shi ne magana ko kenan ko a arfa ko a musdalifa ko a wunin jiwa ko a sa'ayi babu sharaɗin a tsarki gana kenan da imam malik ya ke bayani kanta ya ce idan namiji ya yi wannan abin da aka guda hudu da aka jero babu tsarki sun la ya kunu alai shai kun ba abin da aka tura mai ce ɗaya ne kaza ya kaza ba abin da aka shi ce walakin fadar amma duk da haka ya yi amma mai alamar fadar abin da ya yi an yi kuna rajo su zarta kulle ta hira abin da ya yi ka yi tsaya arfa da arwalla ka yi muzalifa da arwalla ka yi jiwa da arwalla sa'ayi da arwalla shi ya yi amma ba don ba cewa in ka yi da yi ba ko gane an gane ko ya ce walayen baƙi lau an yi ta'ammada zalika bai kamata bai kamata mutum da gangan ya zo kurin don da yanci ana iya tsayuwa ba a rafa ba a rafa kun ka tushe ta kuma zaman ka ka tushe a rola kuma ka zaman ka kuma ka tuza fana kuma shi kenan kuma ka ruwa kuma ka komi ka ce a ya ba dama ba da rola ba a ka yi rola ka ka yi zama cikin tsarki iya da kyau ka yi doyin da gwamnatin tsarki in kenan yin shi ya yi amma da gangan kakai amma in ta kama ba laifi ba ne ba a mutum kai da gangan kai abin da ya yi kenan abin da alwallah wannan magana kenan ta hukumcin babin imam malik ya hukumcin tsayuwar arfa don a kanta muke yanzu wannan ya biyo bayan ne akan wancan muna magana magana tsayuwa a harfa babu abinda ko ya kawo maka jiwa ya kawo maka tsayi wannan da abu muzabi to sai ya ce kuma wasu ila malikun an wa malik tambaya an roƙofi bai arfatin rakin a yanzu a mai ifrakin ba an wa mara tambayar yin mola matsayin wanda yake aikin haji zai tsaya wanda jikin abin hawa a yanzu a maki rakiban zai ko ƙasa dangalgal saman ƙasa ko kuwa zai tsaya a abin hawan shi dabbar shi faƙa bal yake rakiban zai tsaya kan abin hawan shi illa an yi kuna biyu a bidabati illa allahu a'adar bil'udar ya ce inda za ce dole ne ya samko sai in iya da wani ishin lahiya ko bai tsayawa a sama ko dabba za ta sha wahala wanda ya kowa ba da zirgan uzuri Allah kuwa sanar wata na uzuri ne dalili amma shi ba babu cewa ka samko ko ka tsakan dabba ka yi a zikin cikin motar mace cikin motar ka zama cikin motar ka duk da an zubewa motar ba ta ɗaukar ku gaba ɗaya sai dai kurin dai wuri nan dai almuhim iya tabbatar da mu da cewa ba sharadi bane ba da kuma ganin misal ai kama ganin masu ganin cewa nan tunda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yazo arfa akan abun hawan shi dake dama aini azhar aini la'asar jami'a akan raƙumin shi yake zamne wannan wunin guda iya azkar iya addu'a wani tsawon wani gaba daya to sai su ce maka ai sun za Allah kan dabba kenan dole baka fuka ba kurin da annabi yana kaza kawai to shi da bai zama a ba dole ba dama ce haka ko balai bane ba magana ke kuma da ake magana wa kullum magana aka ce ku tsaya arafa ku da arafa ba ana ne bane wanda yayi wa kurin zaka yi kun ga ka dabu a tsaye baka zama babu wani magana ce ya ka tsaya baka zama to ga ana mishi bazana ma da nake akan dabashi ko a zama ne wani ba tsaye ba a tsaye wani ba a cikin ranar yau arafa kurin samun ka arafa a lokacin arafa furci wannan shi ne baban wannan ya ƙari na yanzu da mun ji hukuncin da imam malik ya yi ga yin tsayuwa arfa babu arwala a haka ya ta yi ko kuma magana mun ji ya kawo na zama musulifa da sa'ayi dole ya kawo ana iya yi tunda mai haila za ta iya yi kuma da magana filin arfa babu sharaɗin sai ka zauna kan dabba kana iya sauka kuma sai inda za a ce lazim ka sauko in kai da zarura ko dabba ta ka zarura sai babi na hukufu man fatahul hajj bi arafa matsayin wanda ya tsaya a arfa amma mana don lokaci ne za a ce hajji ta hauke ka da za ka magana abin tsayuwar wanda haka fata shi ta samu arafa me in ya tsaya bayan lokaci da lokaci ne take huce shi a lokacin in ya tsaya ya same ta ya ce haddasa ne ya haya a malik annafi an abdullahi bin umar kana ya kuru mallam yake fi arfata min lailatul muzdalifa قبل أن يطلع الشمس قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر وقد أدرك الحج أبن عبد الله بن مكي بن أبار الشيوة من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة دون دبي تسيابا عرفة أدر المزدلفة بكت تسيابا قبل أن يطلع الفجر كاهن كيت ولا الفجر معناه ميدنا أدر المزدلفة رترى قوتا رون عرفة a wannan dare ai washe gari a nan da kwana safar muzdalifa ne ko wannan daren ai dare da ake kwana a muzdalifa sai ce maka daren muzdalifa daren in da ka'ida ce wuni ake harfa a je a yi wannan dare a muzdalifa to yace duk wanda bai tsaya ba arfa a wannan daren na muzdalifa kahin ketowar alfajar ka zo ka shigo arfa ba farfa ta wani hajji hajji ta huce ka amma wa man waka bi arfa min da kuma da fa min karanta da fajar amma he ka samu shiga arfa a daren muzdalifa kahin ketawa alfajar fakat adraka alhajj wannan ya samu alhaji dan wannan mas'ala da da take mawqufi akwai murfu kan mas'ala wanda daga cikin mutanen Najd yawa annabi tambaya a yayin arfa kan wannan mas'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisin na cikin makufi na ma ya tabbata marfu'i cewa duk wanda ya samu shiga arfa na mace alhajju arfa alhajju arfa hajji ita ce arfa nan ne jigo duk abin da ke biyo ba idan ka samu arfa to kun biyo ba zai amma idan arfa ta wuce dan da cewa zan ba ta kace rukun hajji ba mana bai kira alhajju arfa kan masalar wanda ya shigo arfa wanda ya shigo in dai a wunin ne haddaransa shi ne cewa shi ne dare wanda yake bin wuni daren arfa asali suka misali yau muna laraba yanzu yanzu haka muna daren alhamis muka yanzu da kisan suka yi laraba mun yi ban kwana da laraba yanzu a gane maimakon kwana yanzu misali inda muna cikin ramadan aka ga wata da dare a sha'abar muke ko a muna cikin ramadan a ramadan muke an kuma sallace ƙasar azumi ne aka wata haɗa rana za mu shigo cikin shawar kenan dare iya bin wuni na gaba yi muna ganin alabis to kenan amma ita arfa shi aka ce shi ne wuni wanda daren shi ke bin shi dokumcinsu ɗaya da wunin arfa da daren arfa rama ta Allah cewa in dai ka shigo hilin arfa ka yanke ta alfijir raunin arfa kun ka samu arfa yan wannan shi kawar hama ta mutanen bana abinda samu ga mutanen Nijar an zo ƙarshe abinda suke ba taɓa yi ba taɓa yi ma Nijar wani abu ba taɓa yi shi ba a Nijar wani abu a ajiye alhaze a jindara a rafa alhaze ta wani da matsayin jirgin yawo ba ba taɓa yi ba a Nijar to Allah ƙaddara rahama ta Allah kaga wannan sai ta shi ƙarƙashin wannan ruwaya wannan rahama ta cewa ko da dare suka zo ba rana ba su Allah sun zo da rana masu zo su zaka sun zo da rana kun zai continue kai tsaye ba ma zaman ko ina ko su kauce ilin alfa gurin aka yi su shaɗe rana shaɗe rana aka yi su shaɗe rana aka yi su ilin alfa to ita arfa inda ka inda ka ilin arfa to abin da yake magana wanda ya shiga arfa da wuri kayan zawal ko bayan zawal shine aka hana ba zai huto ba daga arfa sai bayan faɗawa rana laihi ne ya huto to amma wanda ya makarawa ka zo da magariba ko isha irin da abu ana iya samun jirgi makara ko a hanya ana da bai zo dai kurin je ka arfa idan ka shiga kurin za ka yi dam kurin ka hutu shi kenan yayi babu shar da ka kaza kaza kurin ka je ka tsaya na kurin ka dan dam kurin ka shigo ka kama na kurin kurin ka kama hanya kurin ya ka nemi daliba kurin a ja ya je ta ya waya ta ya waya mun daliba hajjin kuma ta yi kenan daga arfa ake dauko da ake dauko aiki arfa ayi kwanan musulma a ji ayi jiwa kafin ifana duk wannan bayan arfa ake bewa to shi zai kenan idan mutum wannan sauki da aka yi ka samu tsautsayi kai baka zo ba a wurin kuma dare ya kare kaf baka samu shigowa ba hilin arfa ba shi ta wuce ka magana kenan ta wuce ka shine abin da yake wannan ruwa ta Abdullahi bin Umar wanda ya zama to bai tsaya ba arfa a daren muzdalifa kina tara ga wata ragwanan muzdalifa har daren muzdalifa ya kare alfajir ta keto baka samu arfa ba to haji ta huce amma duk lokacin da ka shigo in dai a wannan wuni ne kurin jikan arfa ka tsaya sai kai kwana kurin sai ka dawo shine magana kenan kenan shine kenan man lam yaqif bi arfata min laylatil muzdalifa duk wanda bai tsaya ba a arfa a daren muzdalifa qabla an yata fajr ka yake to al fajr faqad fatahu al hajj hajj ta wuce shi amma wa man waqafa bi arfata min laylatil muzdalifa wanda ya tsaya a arfa a daren muzdalifa min qabla an yata al fajr ka yake to al fajr ka tsaya bada adraka al hajj hajj ta qasam hajj sai تتي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يكن بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يصلي الفجر فقد أدرك الحج هي كما رواية سمع مالك ya kawo ruwa kenan wani magana dai ga wasu kahin shi sun yi wannan magana kenan cewa yanzu kenan na tattaruwa ƙwararta bin suka rage cewa duk wanda mana adarwa fajar wanda alfajar ta sama من ليلة المزدلفة أدار مزدلفة ولم يقف بعرفة بقيا بعرفة هل عفت السابق كان ونوري الفجر تاي بك سام شقو عرفة فقد فاته الحج حجته وجهك شي ما كان يانو ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة وانت يسام ايوا عرفة أدار مزدلفة قبل قبل ان تطلع الفجر كان كيتو الفجر فقد أدرك الحج يسام حج قال مالك مالك يا مغنى في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يؤتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يأتي الفجر فإن فعل ذلك أجزاء عنه نمي وتفكر زي إمام مالك إمام مالك إيه مغنر shi ƙara malikun fil'abu malika ya yi magana kan bawa yubuta da aka ‘yantar da shi filimokin da arfa da arfa misali bawa ne magidan shi suna hilin arfa sai ce magidan ce wani daga yau na ‘yantar da kai kurum duk zai manjin daɗin da ibada ya ce na ‘yantar da kai ana hilin arfa malika ce to wannan bawa duk da ihalin arfa fa'in na zalika la yi jizi a mahashin islamu wannan haji ko ya yi ta batta mai matsayin haji ta farilla shi haji musulunci wadda aka ɗora wa musulmi rukunin haji rukunin musulunci guda biyar to wannan bawa da aka yantar da shi a hilin harfa to wannan haji batta mai haji musulunci illa an ya kulla min haram hidi idan bai harama bai zo ba da haraman aikin haji yanzu ya samu labari ya zama da a wannan halin fayi hurin ta yi sabuwar harama iya matsayin ɗa su mai ɗuɗu arafa ta yi tsaya arafa min lukar laila a wannan daren kake zuwa alfajir kere yanzu sai bayan ya zama ɗa ne zai iya niyya sabuwa ta aikin haji iya matsayin ɗa ta kun in yi haji ta ɗauke mai hajin musulunci ta faranda amma in niyya da ya ɗauko ta iya bawa ce kenan bai niyya ba hajji ce ba ta ba ta musulunci ba ana ba ta farilla ba sun bawa hajji ba ta kai shi magana kenan hajji ba ta kan bawa kamar da hajji sai ɗaya da ake karamin yaro karamin yaro suka ce ya wale ko ko ya bi kusan dai kisa ya wale ko ko ya bi asalin ya wale ya bi takarun mu ba su ce abin da balare da yake bisan larabci ba ran idan yaro zai ce ya walad ya walad ya walad ya walad to ya walad ya walad yake ce yace ya walad dan a aikin haji suke shi ana kan sunan kana yar balaga ya ce ya walad duk kamata kamata ya kana karamin alhaji ya suka doka kenan karamin alhaji shine ya wale haka ne me ya yi ran zai bice yarinya ya bil ya bil ya bil to shi ya ce ya bil ya bil da kuma shi ke suka sama karamar hajjiya ce ya bi da ka ji ya bi ta yi hajji tsara karama ga ji ka ji ya bi a wu a ta aka hajji tsara karama ka hajji ta ko a ta aka hajji ta ce mata ya bi an ka ji ya wane to ya wane iya karami aka ji hajji da shi shi ne ya wane asalin kalmar ya wane ya bi haka ta hausa ya wane ya bi ita kuma ya wane ya bi to nan kenan shi ma yaro karami kiryawar karami ma kenan in yi haji iya karami in yi balaga shi suka samu bashi kenan da yaro karami da bawa duk a hukunci guda ne idan yaro ya balaga ko da ya yi haji din ta gatanci iya karami wata aka yi shi in ya balaga ana bukata je haji ta farilla ta musulunci haka shi ma bawa in ya musulun ya zama ɗan ya zama ɗa sai ya je sabuwar haji ko da a arfa aka 'yantar da shi tunda ya ɗauko niyya iya bawa iya nan haji tana nan ta matsayin shi bawa bai ɗauko niyya ba iya matsayin ɗa shi ne a nan abin da malaka rahimu allahu yake bayani ta shi an tana mi mace da yaro dukkan nubela gaba ɗaya ne da mace da namiji dukkan nubela gaba ɗaya ne da mace baiwa da namiji bawa ɗaya yaro mace ƙarama wani bata balaga ba kuna tana da armi ai bata balaga ba ana shi ba armi ke ba shi zai iya aiki da balaga balaga ake ani ba ba na ce rufe kalman salas kenan magana asabi ta tarin mace ɗaya ne namiji dole bai balaga ba ko da amai almai mata almai bai zamantowa jiglan balagaru sai ta balaga hatta da namiji dan ya armi bai zama baligi dan ya armi an mai armi ake nan akwai wurare da kewa yaro karami sai ya shiga bakwai masu mai armi da wata da kenan an musu armi kamar na abu ne ko sun kimanta dole mata kace ana ka cikin wasu al'adun wasu kasashe a takaice dai ana ne kurin baligi ko namiji ko mace dole bai balaga ba iya na matsayin sabbi yaro sai ce wa illam yuhrim hatta tala al-fajr amma an ba shi yanci amma bai dauki ba niyya ta aikin haji iya nan hal al-fajr take to ta daren muzdalifa kana bi manzilati man fata al-hajj iya matsayin wanda haji ta wuce nan menene ya ce idalam yudrikul wuquf bi arfa qabla tulu fajr mataka bai samu ba tsayuwar arfa kayan ketowar alfajr minata muzdalifa a daren muzdalifa wa yakunu ala al-abd hajjat al-islam kadiya dole sai ya rama wannan haji in ya in samu yanci ya sabuwa amma wannan da yi bata yi ba nan kuma yake so ka maka magana da ya ce maka kana bai mazata man fata wal hajji kenan shi yanzu ya zama da ba bawa bane ba kun bai dauko ba niyya ta aikin haji sabuwa ta iya ba matsayin baligi shi ba bawa bane ba kenan haji duka ba ta yi ba ɗan hal alfajar ta keto bai je bai dauko niyya ta aikin haji to iya da hukuncin wani haji bayan wani haji ta wuce ba mun bayani me yake haji ta wuce mun bayani a baya zai zo ya mai da hajin shi umara ko haka muka bayani a baya ya kara muka bayanin hukuncin wanda haji ta wuce a arfa ta wuce shi sai ya je ya yi duk abin da ake yi ya bai da hajji ta kuma umara sai zai yi sa'ayi ya yi tawafi ya yi sa'ayi ya aski shi ke umara ce kuma hajji ta ana bin shi bashin hajji sai maka bayanin wannan bawa mai wannan halin in dai bai ɗauko niyyar sabuwa ba a ran nan ya shigo to iya matsayin wani hajji ta wuce shi sai mai da hajji shi umara kuma sake sabuwar hajji ta musulunci shi ne ce wa yakunu ala al-abd hajjatul islam qadiha kenan hajjin musulunci ta wajibi zai yi zai ramuwa sai taƙadimun nisa'i wasu sibiyan yanzu maganar a musdalifa ake kwana an kwana ƙa'ida ba matsalar komi bayan sallar asuba haka matsalar sallar mai bayan an yi sallar asuba a musdalifa ana ambatan allah rana kayan ta wannan jan kayan ta hudu sai a kaɗo ga musulfa haka ne ƙa'ida a kan abu tama akwai wani uzuri ga masu uzuri ba ga kowa ba sai muka bayani gabato zauwa da mata a turo su kayan ketowar a cikin dare su su kamo hanya su zo mina a yi musulfa kwana ake an kwana washe gari a tahimina a yi jiwa ko na ranar farko da sallah to yanzu wannan lokaci da aka sa na ƙa'ida na yin sallah a musdalifa ta asuba a ambaci Allah a nan har rana ta kusa hudowa gab tana hudowa sai a kado asalin a maka yake to amma akwai wani sauki da aka wa wasu masarauni shine mata da ƙananan yara to wannan mas'ala ce imam al-ribabi ya kanta التي حدثني يحيى عن مالك النافي عن سالم عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس za mu ga mutum da mamaki masa imam malik zai kawo wannan ruwaya ta wannan sahabi duk da akwai hadisi marfu'i kan mas'ala sai wannan ruwa gare shi ba wannan hanyar gare shi yana kwa hadisi marfu yaron salama yana tura mata da yara ya tura su kayan kayan keto alfajar to zirin nan da ruwa ta abdullahi bin umar ce kenan salin abdullahi bin abdullahi bin umar ne suke ba da labari a kan cewa abdullahi bin umar kanu kadimu a rahusu iyalin hukunan mutulfa iya tura iyalan shi mata kenan da yara iya tura su daga munzalifa ila mina zuwa mina hatta su da subah bi mina a mina zuga asuba ba mu kasu a munzalifa sai ya tura su tun cikin dare su tafi mina su yi sallar asuba a mina ba a muzdalifa ba kuma wa yarmu qabala an ya'ti an-nas kuma za su yi jiwon su kayan sauran mutane su iso in sun kare ɗan wani mas'ala ce wadda mai haɗi da bayanai kan wanda ake ma rangwame da ake magabata bayan hadin marfu'i dai ganin lokacin mu kaɗan ne insha Allah lokacin zo ƙarshe muna fata Allah kai mu rana ta yau sai mu rasa magana harkon baba insha Allah sai mu koma harkon baba ga dubun nisa wasu biyan zuwa ga min insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته